الحمد لله لا يحصى له عدد ولا يحيط به الأقلام والمدد حمدا كثيرا لربي دائما أبدا في السر والجهر في الدارين مسترد ملء السماوات والأرضين أجمعها وملء ما شاء بعد الواحد الصمد وأحمد الله منه العون والرشد ثم الصلاة على خير الأنام رسول الله أحمد مع صحب به سعدوه وأهل بيت النبي والآل قاطبة والتابعين العلا للدين هم عدد والرسل أجمعهم والتابعين لهم من غير أن يعدلوا عما إليه هدوا أزكى صلاة مع التسليم دائمة ما إلها أبدا حد ولا أمد وبعد أيها المسلمون أوصيكم وأوصي نفسي المقصرة بتقوى الله عز وجل اتقوا الله تعالى في السر والعلن ولا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور فقد وصفها الله تعالى كلها بأنها متاع قليل قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى وأنت تعلم أيها الإنسان أنك ما أوتيت من القليل إلا قليلا فلا تبع أيها الإنسان أيها العاقل حياة قليلة تفنى بحياة كثيرة تبقى وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون وفي الحديث المرفوع ما الدنيا في الآخرة إلا كمثل أن يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع يقول ابن عياض رحمه الله تعالى لو كانت الدنيا ذهبا يفنى والآخرة خزفا يبقى لوجب علينا أن نختار ما يبقى على ما يفنى وهذا نبي الله سليمان عليه السلام قد أوتي من الدنيا ما أوتي حيث ملكه الله تعالى جميع الدنيا من إنس وجن وسخر له الريح والطير والوحش ثم زاده الله تعالى أحسن من ذلك فقال هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب ولكنه عليه الصلاة والسلام مع ذلك كله كان يخاف أن يكون ذلك استدراجا من حيث لا يعلم فقال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر أيها المسلمون اشكروا الله تعالى على كل حال واعلموا أن العبد ولا بد مسؤول بين يدي الله تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون ثم اعلموا عباد الله أن العارف بالله يتنعم في جميع الأحوال ولا يظل طوال اليوم مهموما لعلمه التام بأن الأمور بيد الله تعالى وهو الذي يقلب الأمور كيف يشاء الله عز وجل هو الذي يقلب الأمور كيف شاء ومتى شاء على ما شاء ودوام الحال من المستحيل فدوام الحالة ممتنع وعقيب العسر ليسر يجي دع الأيام تفعل ما تشاء وطب نفسا إذا حكم القضاء ولا تجزع لحادثة الليالي فما لحوادث الدنيا بقاء ولا حزن يدوم ولا سرور ولا بؤس عليك ولا رخاء ورزقك ليس ينقصه التأني وليس يزيد في الرزق العناء إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء دع الأيام تفعل ما تشاء وطب نفسا إذا حكم القضاء فمن نزلت بساحته المنايا فلا أرض تقيه ولا سماء وأرض الله واسعة ولكن إذا نزل القضاء طاق الفضاء دع الأيام تغدر كل حين فما يغني عن الموت الدواء بارك الله لي ولكم في القرآن ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله وصفيه وخيرته من بين الخلق اجمعين اللهم ارزقنا في الدنيا زيارته وفي الاخره شفاعته وفي العمل متابعته وفي النوم رؤيته وفي الجنة مرافقته برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين baya haka ‘yan uwa musulmi abinda hudu ba ta yi bayani a kan shi bayan godiya ga Allah maɗaukaki da yabo da salati da sallama ga manzon tsira sallallahu alaihi wasallam mu ji tsoron Allah mu tuna cewa za mu tsayu gaban Allah, Allah ta'ala zai mamu tambayoyi akan abin da muka gudanar ƙarami ko babba na rayuwarmu. Mu ji tsoron Allah a sirrance da bayyane, kada rayuwar duniya ta ruɗe ku bayan Allah, kuma karshe ɗan ya ruɗe ku ya raba ku da Allah. Allah maɗaukaki ya sifanta duniya da rayuwarta gaba ɗaya a cikin littafin shi mai tsarki da cewa ɗan jin daɗi ne ɗan kaɗan. ulmata duniya qalil kace jin dadin duniya dan kadan ne wal akhiratu lahira khairul liman ittaqa ita ce tahi alheri ga wanda ya ji tsoron Allah mu ji tsoron Allah ka sani ya kai baban Allah dan adam duk irin abin da Allah ya baka a cikin duniyan nan to kadan ne saboda ita duniyar gaba daya Allah ya sifanta ta da cewa ɗan kadan ce to cikin ɗan kaɗan an baka ɗan kaɗan don haka abin da duk Allah ya baka wallahi kaɗan ne ya baka daga cikin kaɗan ‘yan uwa musulmi ba ya dacewa ga mutum mai hankali ya zaɓi rayuwa ‘yar kaɗan mai ƙarewa sama ga rayuwar lahira wadda ita ce rayuwa mai yawa kuma mai wanzuwa babu ƙarewa gare ta ba ya dacewa a ma'auni na hankali a ce mutum ya hihita rayuwar duniya da Allah ya sifanta ta da ‘yar kaɗan ɗan jin daɗi ne ɗan kaɗan kuma tana da ƙarshe za ta ƙari ka zaɓe ta ka hihita ta a kan rayuwar lahira dawwamammiya wadda ba ta ƙarewa Allah maɗaukaki ya ce wa inna darul akhirata lahiyal hayawan lalle gidan lahira can ne rayuwa take can ne gidan jin daɗi gidan baje koli laukanu ya alamun da dai sun kasance suna sani a cikin hadisi wanda aka tabbatar da shi daga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam manzan Allah ya ce ba komi ba ne misalin duniya idan aka kwatanta ta da lahira sai kamar kwatankwacin ɗaya daga cikinku ya je ya tar da ruwan teku sai ya tsoma ɗan yatsan shi to ya kalla ya gami ya dawo da shi cikin teku mi ɗan yatsan shi ya kwaso cikin ruwan teku manzan Allah ya ce to abinda ɗan yatsan ka ya ɗebo ya gabuto ya kwaso wannan shine misalin duniya abinda ka baro na ruwan teku wannan shine misalin lahira ɗan uwa musulmi shi yasa Fudail ibn Iyad Allah yayi mai rahama yake cewa inda a ce duniya gaba ɗayanta zinariya ce amma sai dai an faɗa mamu cewa za ta ƙare ita kuma lahira gaba ɗayanta hwata ce hwata amma an faɗa mamu cewa ita ba ta ƙarewa ya ce to ya ya zama cilas ga mai hankali ya zaɓi abin da ba ya ƙarewa ya bar mai ƙarewa ‘yan uwa musulmi mu sani cewa duk matsayin da Allah ya baka a duniya duk kuɗaɗen da Allah ya halhaɗa maka a cikin rayuwar duniya to baka kai matsayin da Allah ya yi wa annabin shi ba annabi Sulaiman Allah ya ba annabi Sulaiman duniya ya mallaka mashi dukkanin duniya aljannun duniya mutanen duniya Allah ya hore mai iska Allah ya hore mai tsuntsaye Allah ya hore mai dabbobi Allah ya ba shi mulki irin mulkin da ba a taɓa yin irin shi ba kuma ba za a taɓa maimaita irin shi ba bayan duk wannan abubuwan da Allah ya bashi sai Allah ya ƙara mai da abin da ya yi wannan gaba ɗaya menene abin da ya yi wannan wanda Allah ya ƙara mai da shi shine da Allah ya ce masa haza a tsa'una wannan mulkin da wannan dukiyai da wannan duniya da muka kwaso ɗingin muka miƙa maka Allah ya ce kyautanmu ce famnun au amsik bi ghairi hisab kana da damar ka ba wanda ka ga dama kana da ikon ka hana ma wanda ka ga dama babu hisabi a kanka Allah ba zai ma hisabi ba don haka kyautar da Allah ya bashi ya ce babu hisabi a kan shi ta fi girma a kan duniyar da Allah ya bashi domin Allah ya baka duniya ya zama akwai hisabi na keke da keke akwai tangarda akwai matsala don dole ka barta ko ta barka kuma bai hisabi yana nan yana jiranka to annabi suleiman duk wannan matsayin da wannan ɗaukakai da wannan mulkin da wannan duniyar da allah ya bashi sai allah ya faɗa mashi cewa famnun au amsik bi ghairi hisab kai kyauta ko ka rike kayanka ka kiba kowa bi ghairi hisab babu hisabi akan ka babu bincike amma tare da hakan tare da wannan ɗaukakai da kuma wannan lamunin da wannan garantin da allah ya ba annabi suleiman wallahi annabi Suleiman bai yi alfahari ba annabi Suleiman bai yi takama ba kai bai ma lissafa cewa ba Allah ya mashi ni'ima irin yanda yanzu wani in an damtso yan kudade an bashi yake daga hamata yana daga hanci yana kallon kowa kaskantaccen mutum annabi Suleiman bai wulakantar da bayan Allah ba bai rena bayan Allah ba cikin jama'ar shi cikin hwadar shi cikin mulkin shi yana bisa kujerar shi ta isa tsuntsu ƙarama halitta cikin tsuntsaye ya zo ya ce mashi na gano wani ilimi wanda ba ka da shi cikin jama'ar shi ta mulki a ƙarƙara ya tara kowa da kowa don aya ƙur'ani ta nuna lokacin da tsuntsun nan ya zo ya ba shi wannan labarin ya ce na gano wani ilimi wanda ba ka da gaban dukkanin waɗanda yake mallaka ne mai mulki irin wannan ba ɗan adam ba wani talaka wani kaskantacci a'a dabbobi cikin dabbobin ma tsuntsaye wani ɗan ƙaramin tsuntsu ya zo ya kalle shi yana zaune bisa kujerar nan tashi ta mulki ya ce mashi na gano wani ilimi wanda ba ka da a hafto bi ma lam tuhito be waje ito ka min saba'in bi na ba'in yaƙi amma da yake sarauta ce kuɗi ne mulki ne ɗaukaka ce irin wadda akwai Allah tare da ita sauraren shi yayi ya mashi bayani bai sa a mai ukuba ba a mai hukunci ba a ce ya muna ladabi ba duk da haka nan kai abinda ma annabi Sulaiman yake taka tsantsan yake a rayuwar shi kar a zo a ce ta lalace Allah yake mashi mai kamar saki shi yasa cikin suratul namal Allah ta'ala yace annabi Sulaiman ya ce hada min fadlir rabbi wannan ni'imai gaba ɗaya da wannan mulkin da wannan ikon da Allah ya bani abinda nake so yanzu nan zai tabbatuwa wallahi wannan yana daga cikin falalar da ubangiji na yake mabayin shi liyabaluwani kuma ya mani ne dan ya jarraba ni a ashkur am akfur dan ya gashin zan gode mashi ko ko zan butulce mashi in kafirce mai Yan uwa musulmi mu sani cewa dole ne musulmi ya ma Allah godiya akan kowane hali mi yasa kake tsoki mi yasa kake zugi mi yasa kake cikin damuwa me yasa kake tagumi awa uku alhali kai musulmi ne ba kafiri bane ba wani Allah ya yi shi makahu kuturu amma zaka ji bakin shi yana cewa alhamdulillah za ka ji bakin shi yana cewa Allah ya mani ni'ima kai kuma da Allah yi ka da idanka daro-daro da lahiyar jikinka cikakka har yanzu baka samu lokaci ba na kama Allahnka godiya har yanzu ji kake Allah bai kyautata maka ba ɗan uwa musulmi dole ne mu gode ma Allah a cikin kowane hali mu sani cewa bawa babu makawa dole sai an yi mai tambaya gaban Allah ko ya shirya ko bai shirya ba Allah maɗaukaki ya ce fa wa rabbika na rantse da ubangijinka la nas'alannahum ajma'in wallahi sai mun tambaye su gaba ɗayan su amma kanu ya amalun akan abin da suka kasance suna aikatawa mu sani ya ku bayan Allah bawan Allah wanda ya san Allah hakikanin sani to yana jin daɗi yana rayuwa cikin wata irin ni'ima a cikin kowane hali in yana cikin matsi ko cikin takura Allah ya jarraba shi ko Allah ya mai ni'ima yana farin ciki ko yana bakin ciki wallahi yana cikin ni'ima matukar dai akwai Allah a zuciyar shi kuma ya san Allah kuma ba za ka taba ganin shi ba yayi ni yana tagumi ba za ka taba ganin shi ba yayi ni guda cikin bakin ciki ya rasa mahita yana cikin karancin sanin Allah mutum ya yi sati yana bakin ciki wai kan wani abu da ya faru bai so ya faru ba yau koma baya mana ka canza shi ya faru irin yadda kake so inda haka nan ne yana cikin karamcin sanin Allah da rashin sanin cewa Allah shi ke tahiyar da duniya ba bayan Allah ke tahiyar da duniya ba ka dawo kana zugi kana zillimi har ka ɗauki lokaci mai tsawo yin damuwa akan abin da ya kuce maka wanda ka so na alheri wannan hali ne na dan adam ba iya raba dan adam da shi amma sai dai cikin ɗan adam kin akwai kafirai akwai musulmai akwai wanda suka yi imani da Allah akwai wanda ba su yadda da Allah ba wanda suka yadda da Allah suna da Allah Allah ya ishe su duk abin da suka rasa inda ba su rasa Allah ba wannan karamin rashi shi kuma wanda yake kafiri ne duk abin da ya rasa to shi yake ya tabka babba asara ya yi shirgege asara bai da mahita sai ya halba kanshi kawai yana ji wai wannan shine mahita ya huta bai da mahita sai ya sha guba bai da mahita sai ya sha kwaya bai da mahita sai ya sha giya ya ɓadda hankalin shi saboda damuwar ta ɗan rage mai koda ƴan awoyi ne ƴan uwa musulmi ya kamata wato musulmi ya gano cewa Allah ya mai ni'ima wadda sanin da ya ma Allah da gano tsarin Allah da ya yi ya ishe shi jin daɗin rayuwanshi rayuwanshi ko da damuwa ta shigo ta to ta ɗan lokaci ce ko da bakin ciki ya shigo na ɗan lokaci ne zai sallama al'amurra ga mai al'amurra zai bar Allah da gudanarwa gudanarwa ba taka bace ba ba ka da wani mulki wanda ka isa ka ce abin da kake so zai tabbatuwa a duniya ƙarya ne ba ka da wata dukiya wanda ka isa ka ce abin da kake so yau ba wai a duniya ba a gidanka ma wallahi baka kai ba gidanka ko da ku biyu ne kaɗai cikin gidan wallahi tallahi baka isa ba ka ce abin da kake so kullum shi zai gudana babu ɗan adam ɗin domin ɗan adam ɗan adam ne allah allah ne mulki cikakke gudanarwa cikakka tana ga hannun allah wa mata sha'una illa an ya sha allahu rabbul alamin saboda haka ‘yan uwa musulmi Allah shi ne wanda yake caccanza al'amurra shi yake jujjuya al'amurra shi yake wato tahiyar da tsarin rayuwa a yanayin yadda ya ga dama a lokacin da ya ga dama ya jirkito ta da kyau ko da rishin kyau akan wanda ya ga dama don haka ‘yan uwa musulmi musulmi ya san cewa dawwama akan hali guda abu ne wanda ba yayyuwa Allah ya riga ya tsara rayuwa wata rana a sha zuma wata rana a sha maɗaci saboda haka yana cikin abin da zai daɗaɗa wa musulmi rayuwa ya bar kwanuka ya bar tsarin Allah ya ɗora gudana yadda Allah yake su kar ya wahalar da kanshi kar ya sanya kanshi cikin damuwa da takura so kai a cewa na ya zama mutumin kirki sai ya ƙi zama shi kenan sai ka mutu ka hallaka annabinmu Allah ya sabakar mai da wahayi ayoyi daban-daban fala tazhabu nafsuka alaihim hasarat la'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin da makamantan wannan ayoyin saboda annabi yana da tausayi yana jin tausayin ya kira mutane su bauɗe ya san akwai matsala wuta za su shiga sai wannan abin ya dame shi sai Allah ya ce mai karka daina wahalar da kanka akan su ka daina damuwa karka hallakar da kanka a kansu saboda sun ƙi zama masu imani Allah ta'ala ya tsara rayuwa cewa shi kaɗai ne zai tahiyar da ita inda akwai wani wanda al'amarin duniya zai tahiyar da yake so to da annabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam amma duniyan nan ba ta tahi ba yadda annabi muhammadu yake so ta tahi ne yadda allan annabi muhammadu yake so shi yasa Allah ya sabakar mai da wahayi ya ce mashi laisa laka min al'amri shay'un baka da komai cikin wannan lamari shiryarwa batarwa kaiwa wuta kaiwa aljanna Allah ya ce ma annabi baka da hannu baka da komai ciki wannan tsarin Allah ne shi yake yin yanda ya ga dama in ya tsara wasu 'yan wuta ne kai ba za ka iya maida su 'yan aljanna ba in ya tsara wasu 'yan aljanna ne kai ba za ka iya maida su wuta ba laisa laka min al'amri shay'un aw yatuba alaihim aw yu'azzibahum fa innahum zalimun yaushe ne Allah ya faɗa ma annabin shi haka daidai lokacin da yake baka addu'a ga wasu mushrikai wanda suka yi yaudara suka cuci musulmi suka nemi a basu musulmi su karantar da su ƙarshe suka kalkashe su manzo Allah yake musu alƙunutu Allah ya la'ance su Allah ya sabkar mai da wahayi yace baka da komai cikin wannan lamari al'amari na Allah ne in Allah ya ga dama ya yi masu ma za ya su tuba su zama musulmi in kuma Allah ya ga dama azaba zai yi masu lalle Allah ya yarda su azzalumai ne amma dai baka da komi cikin wannan lamari kuma ƙarshe Allah ya yahe ma wasu suka tuba suka zama musulmai idan ya zama na annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba abin da yake so bane yake gudana a duniya abin da Allah yake so ne ina ka ina azabtar da kanka dole sai yadda kake so kullum cikin bakin ciki kake kana ta hada da bayan Allah duka rikice ka zama kamar mahaukaci ka yi rikici da wannan ka yi hayaniya da wannan ka bigi wannan ka kwaɗi wannan ka hararu wannan ka mangaji wannan wai matsalan ka shine abubuwa sun ita hayar da kake so la ilaha illallah ya kamata ka haranta ranka a lokacin da Allah ya gudanar da kaddarar shi ka sama zuciyanka ruwan sanyi a lokacin da Allah ya tahiyar da tsarin duniya domin ga hannun shi tahiyar da tsarin duniya yake ‘yan uwa musulmi kar mutum ya zamanto mai raki game da abubuwan da suke faruwa na yau da gobe domin saboda ababen da suke faruwa ba su dawwama in ka ga bakin ciki yau to gobe za ka ga farin ciki in ka ga farin ciki yanzu to gobe za ka ga bakin ciki haka Allah ya riga ya tsara wannan rayuwar ta duniya babu wani bakin ciki da yake dawama kamar yanda babu wani farin ciki da yake dawama ɗan uwa musulmi haka ma arzikinka Allah ta'ala ne ya tsara wahalarka da cutarka da ciwaciwarka ba ta isa ba ka sa ka ƙara ma kanka loma guda cikin wadda Allah bai kasa ya baka ba wallahi baka isa ba don haka wato bi sannu-sannu da jan kafa wajen neman halal bai sanya mutum ya tauye makanshi wani kaso na arziki da Allah ya tsara mashi kamar yadda ƙwazo da zahin nema da shan wuya da shiga cikin hatsurra bai janyo maka wani arzikin da baya cikin kasanka ‘yan uwa musulmi idan bawan Allah ya zamo mai zuciya gamsassa zuciyar da take gamsuwa da hukuncin Allah to zai rayu a duniya da shi da masu mulki daidai suke watakila ma ya yi masu mulki jin daɗin rayuwar duniya wallahi sai ka yi wanda Allah ya ba mulki jin daɗin rayuwarka matukar Allah ya baka zuciya mai gamsuwa da hukuncin Allah mai yarda da inda Allah ya aje ta yan uwa musulmi wato tsari baki ɗaya ga hannun Allah yake idan Allah ya riga ya tsara to sai ya zartar idan Allah ya zartar baka isa baka hana bakin cikinka bai canzawa farin cikinka bai canzawa yardarka da rashin yardarka bai canza tsarin Allah idan Allah ya zartar da hukunci ko wani tsari a bisa doron duniya to ka yayyafa ma zuciyanka ruwa ka ji sauki ka huta ka hutar amma idan ka ce baka yarda ba to ka shiga wahala za ka wahala kuma ka wahalar kai za ka wahala domin bai canzuwa wallahi za ka sha wahala kuma in kana son ka ga mutum wanda yake rayuwa kullum cikin zulumi kullum cikin takaici kullum cikin kunci ya rasa abin da ke mai daɗi to irin mutanen da ba su yarda da tsarin Allah ba ne irin mutanen da ba su yadda da hukuncin Allah ba ne su suke wahala a rayuwarsu ta duniya ba su rabuwa da bakin ciki wani ma ba bakin ciki zalla ba kullum hawayensu suna da rara zai zauna yana tuno baya yana takaka hawaye yana kuka yana kwalla ya ƙara tuno baya mara kyau ya ƙara zubar da hawaye ya ƙara tunawa kullum bakin ciki da zugi wannan shi zai kashe shi domin saboda yana da ja game da tsarin Allah ‘yan uwa musulmi idan rana ta fito tahin hannu baya kare ta ‘yan uwa musulmi idan ajali na mutuwa ya sabko a kan mutum to magani ba ya iya hana ka mutu ƙwarewan likita da gogewan shi wajen harkar likitanci bai isa ba ya hana wanda ajali ya sabko mai mutuwa inda kawai ya isa da shi likitan bai mutu ba ‘yan uwa musulmi tsari gaba ɗaya ga hannun Allah yake saboda haka mu miƙa wuya ga Allah mu sallama ma Allah mi yasa ɗan adam cirtu da kai ba ka yarda da abin da Allah ya hukunta amma mala'iku duk girmansu sun miƙa wuya ga tsarin Allah halittun Allah da suke cikin sama da wanda suke cikin ƙasa Allah ya ce wa lahu man fis samawati wal ardi kullun lahu qanituna dukkansu sun kaskantar da kai sun miƙa wuya ga tsarin Allah to me yasa kai kake da ja game da tsarin Allah in ka shiga jarrabawa sai Allah ya jarraba ka a jarrabawa baka cikin kasan wanda za su samu sai wannan abin ya dame ka me yasa zai dame ka alhali ka sani a tarihi akwai wanda yayi jarrabawa ya ki samu kuma wannan rashin samun ya zama dalilin ɗaukaka shi da ci gaban shi a rayuwa me yasa baka fatan kai ma ka zama cikin irin wancan kasan me yasa idan ka buƙaci wani abu na duniya sai baka samu ba kawai sai ya zame ma matsala zugi da bakin ciki da bacin rai babu kai babu fara'a tare da bayan Allah ka mance da yawa cikin bayan Allah sun nemi wani abu sai Allah ya hana su dalilin hanin bayan ɗan lokaci kaɗan sai suka yi ma Allah godiya sun gode ma Allah da bai ba su ba domin inda ya ba su da an wahala a rayuwa me yasa idan Allah ya baka wani abu baka yin fatan wannan abun da Allah ya baka zama shine alherin rayuwanka dan uwa musulmi rayuwar musulmi ta sha bamban da wanda ba musulmi ba mu musulmi muna da Allah wanda yake da Allah kuma yana da komi wanda ya rasa Allah wannan ya rasa komi saboda haka muna fatan Allah ta'ala ya sanya mu cikin bayin shi masu yadda da hukuncin shi masu sallama ma al'amuran shi masu miƙa wuya ga tsarin shi muna roƙon Allah da sunayen shi masu tsarki ya saukar da alkhairi da albarka a cikin wannan ƙasa ta mu ta Nijar Allah ya sa damunan nan ta zama damuna da take cike da ɗimbin alheri da albarkatai Allah ta'ala ya azurta mu da abincin dabbobi da mutane duk abin da muke tsoron shi Allah ta'ala ya iya yi mamu maganin shi duk abin da muke fata muke fata muke muke roƙo ga ƙasarmu da sauran ƙasashen musulmi na alheri Allah tabbatar da shi jagororin ƙasarmu Allah ya ɗora hannunsa akan hanya wadda take ingantacce wadda za ta zama alheri ga al'umma duk wanda zai bi hanya wadda za ta zama matsala da cutarwa Allah kai ya baya sa'a Allah ya dawo da shi zuwa ga hanya madaidaiciya muna roƙon Allah ta'ala da sunayen shi masu tsarki ya ƙara ma rayuwar mu albarka ya sanya albarka cikin kasuwancin 'yan kasuwanmu da aikin ma'aikatanmu muna roƙon Allah ta'ala waɗanda ba su da aikin yi Allah ta'ala azurta su da aiki mata masu ciki Allah ta'ala ya sarke su lahiya waɗanda ba su da lahiya Allah ya azurta su da lahiya Allah ta'ala ya nuna mamu cewa wannan damuna da alkhairi Allah ta'ala duk wanda ka jarraba da cututtuka da ciwuka Allah ta'ala ka sauƙaƙa mai karangama karangamta mashi Allah ka warkar da shi da rahamar ka wala haula wala quwwata illa billah sai da sallah